أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا صدق الله العظيم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai mahalatta wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma ina mana gaison addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sa kiraya mu ya nuna mana wannan yammaci na azumin ramadan uku ga ramadan wanda ya zama daidai da uku ga watan maris wannan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wannan meladiya dubu biyu da ashirin da biyar ina addu'a Allah subhanahu wata'ala shi ƙare mana jagora. Ya karɓa mana azuminmu, ya sanya mu cikin wanda ake ‘yantawa a wannan wata mai albarka. Suratul Jinni, Suran Aljanu. Wannan Sura tana karantar da mu abubuwa da yawa. Daga cikin abinda suran ke karantarwa da mu honorable ga wurin zama babban dan majalisar mu ne kuma dan mu ne dan marigaye shugaban kungiyar izala na karamar hukuma ta mubi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan sura ta zamanto sura ce kamar sauran surori da aka sukar maka makiya daga cikin abin da suran ke karantar da mu akwai sama'u jama'atin min al-jinn lil qur'an waɗansu yanki na jama'a na aljanu sun saurari alqur'ani mai girma nafarun min al-jinn idan an ce nafar mutanen da ba su kai goma ba mutum ɗaya zuwa tara su ne waɗanda suka saurari wannan karatun alkur'ani da manzon Allah ya yi wa imanuhum bi kuma sun yi imani da shi ba kawai sun saurara ba wa hikayatu ma sadara minhum min aqwali kuma bayan sun saurara irin abin da ya fito daga bakin su na nuna sun yi imani da wannan littafi na alqur'ani sannan suran tana karantar da mu cewa aljanu suna nan akwai istiraqul jinni lis-sam'i summa man'uhum min zalik aljanu suka je su yi satan magana kafin zuwan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tsakanin zamanin annabi Isa zuwa zamanin manzon Allah sallallahu sama ta kasance a buɗe ba ta da tsaro ana iya zuwa a samu labarin abin da ke faruwa na wahayi ko saƙonni da Allah maɗaukakin sarki ke turowa aljanu ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya har su kai saman su sato labarin su gaya wa na ƙasa daga nan bokaye suke samun labari su yada sharri a bayan ƙasa kuma mun ga cewa annabi suleiman ƙarshen bokaye ko labarin bokaye masu ƙoƙarin su kama waɗansu masu mulki za su ce ne mu ɗin nan muna so ne mu baka hatimi na annabi Suleiman irin hatimin da annabi Suleiman ya mallaki aljanu da tsuntsaye da mutane ya yi mulki to irinsa za mu baka su yi ta karanto musu wasu labarai amma da yawa daga cikin masu mulki da Allah ya yi musu tagomashi da gane addini to ba sa yarda da irin wannan sun san Allah ne ba su mulki shi yasa alkur'ani ya ƙaryata masu sihiri cewa sihiri kafirci cewa annabi Suleiman ya mallaki aljanu da mutane da sihiri ne shine ayar da ka karanta jiya wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman
sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman wa ma kafara Suleiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr saboda haka suna bin abin da ake karantawa abin da shaydanun malamai suke karanta musu akan mulkin Annabi Suleiman cewa Annabi Suleiman yayi mulki ne da sihiri ai yana da wani hatimi yana da wani zobe yana da wani kaza shi yasa da yawa zaka ga waɗansu masu mulki kamar da nayi bayani jiya wani za a kawo zobe a sanya a hannunsa zobba guda hudu ko biyar kai da ka gani ka san ya gamu da yan bori ga ka mai mulki ana kallonka da girma amma ka sa zobe guda biyar a hannunka kai ka san ba na lafiya bane kuma yana yana kallon zobe da zai fita yanzu ya manta da zobe da hankalinsa ya tashi da gudu zai komo domin ya manta da abin da ke kare shi yana ganin zobe ke kare shi a yi wasu rubuce-rubuce na kulumboto ciki a rubuta waɗansu abubuwa da ma ba arabiya ba ne duk shaɗanu ne aljanu suka sanya su a yaka saboda haka masu mulkinmu musulmi ahalus sunna kuma da hankali da duk wani wanda zai kawo wani zobe ya baka ya ce wannan zobe shi zai kare ka zobe bai iya kare mutum wanda ke kare ka shine wa Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi ka dogara kawai ga Allah raye wanda baya mutuwa kuma ka gode mishi ka tsarkake shi ka yi tasbihi dangane da godewa Allah to annabi Suleiman sai Qur'ani ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafurta ba walakin na shayaɗina kafaru shaidanu su ne suka kafurta saboda me yu'allimuna an-nasa sihir suna koyawa mutane sihiri sihiri dabo rufa ido a yi maka wani abu kana kallo a ido kaman abin haka yake alhalin ba gaskiya bane wani malami mai rufa ido a ƙasar Syria na karanta wani littafi wanda yake bayanin ya zo tara mutane yana musu rufa ido sai ya nuna musu kaman yana yana shiga duburar raƙumi sai ya fito ta bakinta sai ya zo kusa da raƙumin sai ya shiga dubura sai a ga ya shige cikin raƙumi can sai raƙumin ta yi amaya da shi sai wani malamin sunna ahlus sunna sai tsaya ya ce ya Allah karka bari wannan malamin ya damfari mutane albarkacin ayatul kursi Allah ka kare wannan sirri sai ya karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm ayatul kursi har karshe kafin ya gama sai gashi a sai malamin tsakanin cinyar raƙumi yake tafiya ya zo kusa da bakin ta ya koma sai aka ringa ihu ana dariya asiri ya tonu ko bai tonu ba ya tonu saboda haka ku koma wa littafin Allah ku koma wa karanta alkur'ani mai girma ku koma wa karanta wato azkar na safiya da yammaci manzo Allah ya bamu maganin wayannan ƴan dabo da ƴan sihiri da ƴan boka da aljanu da mayu wasu ma yanzu wai har sai maita ake wani ce wai maganin remi sai ya je a bashi maita ya saya ya kama wannan ya kama wannan ana da kasuwar mayu da ake cin mutane duk tsaya ka karanta ayatul kursi ka karanta falaki da nasi bayan kowane sallah kana karanta ayatul kursi kafa daya Allah zai baka kariya manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya mana albishir da wannan da safiya bayan sallar asuba da bayan sallar magariba karanta azkaran da manzon Allah yake ce a karanta su kafa uku uku a'udhu bi kalimatillahi tamat min sharri ma khalaq kafa nawa kafa uku bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim kafa nawa kafa uku hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma ko kafa dari saboda haka in kana karanta wannan sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kariya ya baka tsaro salatin annabi ku kashe ko ko lodi ne ya saboda haka Allah madaukakin sarki yana gwada mana wato da zaran ka koma ka bi karantarwa na sunnan manzon Allah tsira da mincin Allah sabbata gare shi sai ka samu saukin lamura ya zamanto ka samu kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma manzon Allah tsira da minshin Allah tabbata gare shi ya gwada maka hatta ƴaƴanka ga yadda zaka yi ka ba su kariya ka gwada musu abin da ya kamata kai su rika yi domin su samu ainihin wato tsaro daga Allah subhanahu wataala don haka annabi Suleiman alqur'ani ya gwada mana wama kafara Suleiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir annabi Sulaiman bai kafurta ba shedanu suke kafurci suke koyar da sihiri to in ka tsaya kana karanta wayannan sai Allah ya baka kariya ba ku gani ba manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya ba Abu Huraira gadi na zakatul fitr zakkar kono zakkan da ake fitarwa a ƙarshen Ramadan aka ce ya yi gadi an tara an kawo wato acca an kawo dabino an kawo sha'ir duk abin da yake ake tarawa ake kawowa na cin abinci da ake fitarwa saboda zakan fit da kai sai manzo Allah ya ce kai gadi ka tsare ga buhunhuna can cikin dare sai wani tsoho sai ya zo zai sunkubi buhu guda sai abu huraira sai kama shi sai ce mai kawo ka yace wallahi yunwa ina cikin wani hali sai ce to karka kara in kana da jin yunwa wannan ajiya manzon Allah ya bani don in tsare da ka je ka karka kara sai tafi washe gari da abu huraira ya zo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai manzo Allah ya ce ya kai Aba Huraira ya Aba Huraira yaya bakonka na jiya kenan Allah ya sanar da manzon Allah abin da ya wanzu tsakanin Abu Huraira da wannan dottijo sai Abu Huraira ya ce ya Rasulullah ya ce ba zai ƙara dawowa ba yunwa ya sa shi haka sai manzo Allah ya ce ƙarya yake zai dawo tunda annabi ya ce zai dawo abu huraira ya san lalle zai dawo abu huraira washe gari sai tsaya yana zaune can sai ga wannan bakon ya dawo yana zuwa sai abu hurairu ya kama shi ya ce ka yi haƙuri wallahi wahala yunwa ya ce a'a la'arfa annaka ila rasulillah sai da kai ka wurin manzon Allah ya ce na tuba kar ka kai da wurin manzon Allah ba zan ƙara ba ba za ka ƙara ba ya ce ba zan ƙara ba ya ce tun jaga abu hurairu ya rabu da shi washe gari yana zuwa fadar manzon Allah sai manzon Allah ce ya aba huraira ya ya bakonka na jiya manzon Allah ya tambaye shi sai ce ya rasulullah na kama shi zan dauko in kawo shi wurin ka yace in yi hakuri ba zai ƙara zuwa ba manzon Allah ya ce ƙarya yake zai dawo na nawa kenan na uku abu huraira ya san zai dawo a kwana na uku yana dawa abu hurairah na danke shi ce yau ba abinda zai raba da kai sai na kai kawar manzon Allah yace to kyale ne barin koya maka wani aya cikin alqur'ani mai girma wanda in kana karanta shi Allah zai kare ka ya kare iyalinka wani shedan bai zuwa kusa da kai yace zan koya maka in na koya ma ni kawai ka sake ni yace to na yarda sai karanta mishi ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum الله لا إله إلا هو الحي القيوم na'am لا تأخذه سنة ولا نوم ya ya له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ya yake يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء gaba وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ayatul kursi kenan duk wanda ke karanta wannan in kaga bai shiga aljanna ba sai dai in bai mutu ban jima zan Allah in dai yana da imani ya tsare in yana karantawa sai ta raka shi har zuwa gidan aljanna kuma Allah zai baka kariya saboda wannan aya duk alqur'ani babu ayan da ta kai wannan girma ita ce mafi girman ayoyin alqur'ani yace na karantar da kai wannan ka sake ni. Abu Hurairah sai ya sake shi abu hurairah yana zuwa wurin manzo Allah manzo Allah ce yaya kai da bakonka na jiya sai ce ya rasulullah ya ce zai koya min wani aya a alqur'ani in ya in na san wannan aya ya koya mini to shaidan ba zai zo kusa da ni ba Allah zai bani kariya sai na tambaye shi wace aya ce sai ya koya min ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yana fadin wannan sai manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhub gaskiya ya gaya maka amma makarinci ne manzo Allah ya ce makarci Abu Hurairah ya ce to ya Rasulullah makarci bai ce makarci amma abin da ya koya maka gaskiya ne ka rike ayatu kursu in kana karantawa Allah zai baka kariya zai tsare ka manzo Allah ya ce ka san da wane ne kake tattaunawa kwana uku yace ban sani ba ya Rasulullah sai manzo Allah ya ce shedan ne ya zo a suran mutum saboda haka ya zo maka a wannan sura na dan adam amma shedan ne kenan wannan ya gwada mana akwai aljani yana iya zuwa a surar mutum aljanu suna nan kuma ubansu shine shaidan domin ƙur'ani ya gwada mana aljani wato shi shaidan kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه saboda haka kenan shi shaidan shine uban aljanu don haka gabaki daya ya kasance daga cikin aljanu amma sai yayi girman kai ya saba wa Allah subhanahu wataala Allah ya la'ance shi ya tsine mishi albarka saboda haka wannan ya nuna aljanu suna nan kuma suna iya fitowa a surori daban-daban har yanzu akwai ubay ibn ka'ab sahabi ne na manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya ajiye abincinsa a cikin jaka ko dabino ko wani abu sai ya ga abin yana raguwa yana raguwa A- kamar ana zuwa a sace a tafi da shi saboda haka da ya zo sai ya faki ya ga wa yake mishi wannan barna idan ya zo bai gani can sai ya ga wani mutum ya zo gashi nan a su wani tsoron yaro yaro dan karami ya zo zai sunkuta sai kama hannunsa yana kamawa sai ya ga hannu da alama kamar hannun dabba gashi da suran mutum amma kuma hannunsa irin na dabba kamar ka ce hannun kyanwa ko hannun kare ko wani abu ana iya ganewa yana ganin sai tsaya ya ce kai dan adam ne kai ko aljani sai ya ce in gaya ma gaskiya ni aljani ne aljani ce to bai kawo kai ce wallahi yunwa na zo ne dan samu dan abin tabawa an ce kana yawan sadaka kana yawan taimako kana yawan kaza shi yasa da zo neman abinci sai ce to ina ina ma kashe ni karka ƙara zuwa na ya dai gaya mishi abin da ya gaya mishi sai ya juya yana zuwa wurin manzon Allah tsira da mishi Allah su tabbata gare shi sai ba manzon Allah labarin abin da ya faru tsakaninsa da ainihin wato wannan sai manzon Allah tsira sai wannan ainihin wato a wato shi Ubay ibn Ka'ab sai ya tambaye shi kafin ya raba- su rabu to menene zai raba ni tsakanin ni da kai tsakanin dan adam da aljani menene ke ba mu kariya ba za ku iya cutar da mu ba yace ka ga, ga ayatul kursi na'am ga ayatul kursi in kana karantawa Allah madaukakin sarki zai tsare ka to ubay ibn ka'ab da yazo wurin manzon Allah yana ba manzon Allah labari abin da ya faru tsakanin sa da wannan bawan Allah sai manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce sadaqal khabir al khabir wato mugun mutumin ko shedanin yayi gaskiya kenan abin da ya faɗa maka gaskiya ne ayatul kursi ayatul kursi na baka kariya amma shi ma makaryaci ne domin iblis ne ya zo a cikin wannan sura wannan yake nunawa suna iya canjawa su fito a surori daban-daban shi yasa qur'ani ma yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم saboda haka su suna ganin ku ta yadda ba ku ganin su da shi da jama'arsa kabilarsa da danginsa shedan kenan suna kallon ku amma ku ba ku kallon su shi yasa manzon Allah tsara da minshin Allah tabbata gare shi ce aljanu suna nan kamar kashi uku suna zuwa a surori kamar guda uku akwai waɗanda suke da wato fiffike suna iya firewa akwai wasu nau'i kuma na aljanu suna zuwa ne a matsayin wato kamar macizai da kunami shi yasa in kaga maciji a gidanka karka yi saurin kashewa in ka ganshi a jeji wannan wani abu ne maciji ne amma a gida sai ka nemi tsari kuma ka ce mishi ya fita a gidan ka hada shi da Allah ta yi ya zamanto aljani ne kar garin kashe shi ya halaka ka ko ya cutar da iyalinka in ka faɗi wannan ka bashi ka sanar da shi don girman Allah ya fita bai fita ba kai kaman so uku bai fita ba to ka kashe shi wasu malamai ma sun ce sai kai kwana uku kana kallon shi kana hada shi da Allah in yake fita to sai ka halaka shi saboda haka suna zuwa a suran ainihin wato maciji ko kunama waɗansu kuma suna zuwa a suran ainihin wato mutum wanda zai zo ya tafi ya kai ya kawo kamar yadda muke iya kallo amma dai wannan yana tabbatar mana cewa akwai mai akwai aljanu suna nan suna fitowa a irin wayannan surori kamar yadda hadisai na manzon Allah suka inganta kuma in kana addu'a kana karanta azkar ba sa iya cutar da kai su ma suna tsoronka domin ka riga ka yi karatun alkur'ani mai girma ka karanta azkaran da manzon Allah ya ce ka karanta ba za su iya cutar da kai ba to shi yasa qur'ani ya gwada mana annabi suleiman ba wai yana mulki bane da ainihin wato sihiri ko da taimakon aljanu wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sir wama unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut kuma suna ba da labarin cewa ai an sako da waɗansu mala'iku a can ƙasar Iraq a garin Babila sunan mala'ikun haruta da maruta saboda haka wayannan mala'iku ne da suka sauka suna zuwa da sako daga wurin Allah madaukakin sarki amma kuma sai suka yi wa Allah laifi kamar yadda masu sihiri suka yi ta faɗa wata mata ta zo neman taimako a wurinsu suka ce wato sai sun yi kwanciya da ita sun yi jima'i da ita na fasikanci ita kuma ta ce ta yarda amma su koya mata addu'ar da suke yi su fire su koma sama sai suka koya mata kuma sai suka yi jima'in da ita da suka zo lokacin firewa yayi za su koma suka karanta sai suka kasa tashi sun yi sun yi su fire sun kasa daga nan sai aka bar su a bayan kasa sai suka zama suna koya wa mutane sirri ƙarya ne wannan sai qur'ani ya ƙaryata ya ce ƙarya ne ah mala'ikun da ba sa saba wa Allah Qur'ani ya ce yaya mala'iku suke alarma la ya'suna Allah ma amarahu لا يعصون الله ما أمرهم sannan ويفعلون ما su يؤمرون mala'iku ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya ce su yi shi suke ba sa ci ba sa sha cin su da shan su shine tasbihi wa Allah suna dawafi suna kewaye ainihin wato ɗakin Allah subhanahu wataala suna nan kuma suna dawafin al'arshi na Allah subhanahu wataala suna kewayewa suna tasbihi game da godewa Allah subhanahu wataala allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به Hmm.
ويؤمنون به ويستغفرون للذين
to آمنوا kenan kaga abin da suke yi kenan suna tasbihi game da godewa Allah subhanahu wataala har ma suna nema wa masu imani gafara saboda haka to mala'ikan da Allah ya ce baya sabo baya ci baya sha tasbihi yake wa Allah sannan ka ce kuma ya zo ya yi fasikanci kaga wannan ƙarya ne saboda haka sai Allah ya kareta su ya ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر saboda haka Allah ya gwada mana ba a saukar da wannan mala'iku ba eh wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa وما marut أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ba a saukar da wasu mala'iku ba a bayan ƙasa masu suna haruta da maruta saboda haka ƙarya ne sannan kuma wa ma yu'allimani min ahadin kuma ba su koya wa wani a bayan ƙasa sihiri ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun ballantana su ɗora cewa mu din nan da ka gani fitina ce mun zo da sakon Allah muka saba wa Allah ta ga inda muka lalace tunda muka lalace to abinda zamu koya maka sihiri gaskiya ne amma kuma kafirci ne in ka saya ya rage naka sai Allah ya ce ƙarya ne babu wani mala'ikan da ya koyar da irin wannan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur za su ce mata ka kafirce domin me ya nuna sihiri menene kenan kafirce wala takfur sai ya ce mai gaba ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه sannan ballantana kuma su ɗora koya wa mutane irin abin da za a raba tsakanin mata da miji ka san 'yan sihiri 'yan bokaye suna iya raba mata da miji soyayya suna iya kuma hada soyayya na ƙarya amma duk sai an yi kafirci bau gani ba wani boka wata mata ta je wurin boka wai a yi mata maganin da mijinta zai so ta to sai ta samu bokan kuma shi bai iya hada maganin ba sai ya haɗa wa matan maganin da duk duniya in mijinta ya ga mace kowane da sai kita ta je neman soyayya sai aka ba ta maganin da ta kawo mijin tana kawo mijin yana sha sai ya zama ya kita duk inda ya ga mace har uwarsa ya ki aka waye gari kuma tana cikin tashin hankali saboda haka ana samun waɗansu bokaye da suke sanya soyayya na ƙarya ba ku gani ba waɗansu malamai da ba na kirki ba bokaye har karuwai suna zuwa wurinsu su ba su sa'a na karuwanci a rubuta alkur'ani a bata ta je ta yi tsarki da shi wal iyazu billah akwai wata karuwan da aka bata qur'ani aka ce ma qur'anin aje a binne a ƙasa kuma a inda take wanka ta rika wanka akan alkur'ani inna lillahi miyagun malamai suna nan miyagun bokaye baka kiransu malamai wasu kuma saboda kafirci za a ce don biyan bukata za a biya maka bukata za ka samu mulki ko za ki samu kuɗi ko za ka samu kuɗi amma sai an nemo mace ta kawo jinin al'ada jini menstruation period lokacin da take jinin al'ada a tare jinin to jinin da shi za a ɗauka ya zama tawada a rubuta alƙur'ani inna lillahi wa wani bokan in kaje in mace ta je wurinsa ko namiji je wurinsa sai a samo jinin al'ada sai a sa a cikin kofi sai ya ɗauko alƙalami sai ta kawo hannunta sai a tsoma alƙalamin a cikin jini sai a rubuta rubuta mata alƙur'ani a hannu sai a ce ta lashe inna lillahi wa babu abin da ba a yi Allah mai haƙuri saboda haka za ka ga wannan kamar labari wani a ce sai an je makabarta an nemo kaza sai an yi kaza ku daina ku ji tsoron Allah al'ummar musulmi sun zama waɗansu daga cikin al'ummar sun zama kamar yan cult yan cultism irin abin da ka sani kafirai suke yi a ta cin naman mutane ana gasawa ana ana abubuwa na tsafe-tsafe tsafi tsafi shi yasa ba don Allah yana haƙuri ba da Allah kaɗai ya san yadda zai da wannan al'umma ta mu Allah ka gafarta mana Allah karka kama mu da wautan masu wauta a cikin mu amin
wajibi ne a ringa gaya wa mutane irin wannan don yana faruwa saboda muna suratul jinni ne shi yasa dole mu ƙara muku bayani suran aljanu aljan suna nan aljanu suna nan amma suna cikin abin da dole mu yi imani da su saboda gaibi ne qur'ani farko suratul baqara sai da Allah ya ce alif lam mim zalikal kitab lam mim yaya zalikal kitabu la raiba fihi na'am hudan lil muttaqin yawa الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah ya yaba masu imani sune allazina yu'minuna bil ghaibi suna imani da gaibi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alif lam mim zalikal kitabu wannan littafin alqur'ani babu kokonto a cikin shi kuma shari'a ne ga masu jin tsoron Allah su waye masu tsoron Allah allazina yu'minuna bil ghaibi a farkon suran bakara sai Allah ya kasa muminai ya kasa mutanen duniya kaman kashi uku farko masu imani Allah ya ambace su cikin ayoyi kankani kamar yadda suke alaran ya karanta yanzu su waye masu imanin nan sune allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibi me gaibi duk abin da baka gani ba kuma an ce maka yana nan dole ka imani da shi shine gaibi mun yadda akwai Allah subhanahu wataala babu wanda ya ganshi mun yi magana akan ganin Allah babu wani ido da ya sai ganshi a nan duniya amma a lahira za a ga Allah mala'iku suna nan ba wanda ya gansu ran da zaka ga mala'ika komawa kake lahira wuta na nan aljanna na nan amma duk ba mu gani ba saboda haka a sai kenan wannan yana nunawa wajibi ne mu yi imani da ainihin wato gaibi abinda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ya kuma tabbatar da cewa wajibi ne a yi imani da haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da haka a cikin alkur'ani mai girma masu imani su ne waɗanda suke imani da gaibi menene gaibi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa a yi imani a yadda da shi sun yadda shi ne allazina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kiran kaga aljanu baka ganin su saboda haka rashin ganin su ba zai sa ka ce ba su ba suna nan sai dai ka ƙara imani da yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke yin komai to wayannan aljanu alqur'ani ya bamu labari cewa suna nan kuma halittar suna nan eh Allah subhanahu wata'ala ya ce wa khalaqal janna min marijin wa khalaqal janna min marijin min nar kaga wa khalaqal janna min marijin min nar Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana an halicci aljani daga ainihin wato wuta eh saboda haka a sai kenan aljan halittarsa daga ina ne daga wuta waljanna khalaqnahu min qabli min nari samu ko
والجن خلقناه من قبل من نار سموم Allah madaukakin sarki ya gwada mana wato kenan aljanu yadda Allah subhanahu wataala ya halice su daga wuta ne kenan kowanne daga cikin halittu na Allah subhanahu wataala akwai yadda Allah ya halitta shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah sabuta gare shi ce kulikatil mala'ika min nur an halicci mala'iku daga haske eh? wa kulikal jannu min marijin min nar su kuma aljanu an halicce su daga ainihin wato wuta mala'iku daga haske sannan aljanu kuma daga wuta wa kulika adam mimma wusifa lahu an halitta annabi adam kuma daga irin abin da Allah madaukakin sarki yayi mana ainihin wato bayani akai yayi bayanin yadda siffan ainihin wato halittarsa yake don haka ya zamanto wajibi musulmi ya yi imani ya yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljani ko da baka gan shi ba aljan yana nan kuma yana cikin imani da gaibi don haka a sai kenan ya zama wajibi gare mu mu yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cewa imani da shi wajibi ne ko baka gan shi ba aljanu suna ciki shi yasa alqur'ani ya ba mu labari ga halittar ainihin wato annabi adam Allah ya halicci annabi adam daga turbaya shi kuma shedan an halicce shi da wuta shi yasa ma da aka ce yayi sujada ga annabi adam qala ana khairun minhu khalaqtani min nar أنا خير من na'am خلقتني من نار وخلقته من دين kala sai ce ana khairun minhu ai ni nafi annabi adam saboda me saboda ka halice shi daga ainihin ainihin turbaya ni kuma ka halice ni daga wuta don haka bayan da zan yi sujada gare shi wannan ya karantar da mu cewa annabi adam Allah ya halice shi daga turbaya sannan kuma shedan da sauran aljanu an halice su ne daga wuta wannan ba yana nuna cewa don an halice su da wuta ya zamanto ba za a musu azaba da wutan ba dan adam an halice shi da turbaya amma yanzu ai ba turbayan bane siffansa ne na kakanmu annabi adam saboda haka shi ma shedan daga wuta da aljanu daga wuta ba ya nuna har yanzu jikinsu kamar wuta yake ba shi yasa ma manzon Allah yana sallah shedan ya kawo mishi hari annabi ya kama shi ya buge shi sai da yace sai da naji sanyin abin da ke cikin harcensa wanda ya nuna harcen shedan har manzon Allah ya je a cikin ainihin wato hannunsa inda da ya kamata ya ce ya ji wuta ne kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam shaytan yana tafiya yana yawo a jikin dan adam yadda ka san jini yake yawo ya nuna dai har yanzu babu alamar akwai generator ba provision na to saboda haka Allah subhanahu wataala ya gwada mana wato dan adam ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi daga turbaya annabi Adam kenan sauran kuma mu da ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda mu daga zuriyar annabi Adam sai ya zamanto kowanne daga mani Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda shi ta hanyar iyaye annabi Adam kuma Allah ya halicce shi ta hanyar wato turbaya daga ƙasa shedanu aljanu an halice su daga haske saboda haka alqur'ani Allah madaukakin sarki ya gwada mana manzon Allah tsira da mincin Allah sabbata gare shi ya gwada mana yadda ainihin wato shedanu aljanu suke to wannan sura ta suratul jin sura ce da take karantar da mu yadda aljanu suka kasance sun saurari manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi kamar yadda wato wannan sura ke nuna sababu nuzulihi ay sababu nuzul dalilin saukan wannan sura an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi yace in talaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi uqal manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tashi da shi da ainihin wato sahabbansa waɗansu daga ciki sun kama hanya zuwa kasuwan na Okar وقد هيل بين الشياطين وبين كفر السماء a lokacin an sanya shamaki tsakanin wato sama da ƙasa ba a iya samun labarin abin da ke sama wa ursulat alaihim shuhub aljanu in sun hau sama don samun labarin sama sai a jefo musu yula kamar yadda alkur'ani ya gwada mana Allah subhanahu wataala ya ce illa man qatifa al-qatfata was-safa إلا من خلف الخلفة فأتبعه شهاب ثاقب saboda haka sai dai wanda ya dan sato labari in yaje daukar magana kuma fa adbahu shihabun thaqib sai ainihin wato wani yula wani ainihin wato tauraro mai haske sai bi shi ya kona shi saman nan da kuka gani inna zayyana sama ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
sai Allah ya ce me وحفظا من كل شيطان مارد sai ya ce me لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب me za a ce da su دحورا يا كما.
ولهم عذاب واصب saboda haka inna zayyana sama ad-dunya bi zinatin al-kawakib wannan sama da kuke kallo mun kawata shi da irin wani irin haske na tauraro in lokacin da wata ya tafi taurari suka soma bayyana kuma kana kauye inda ba wuta ka daga ido ka kalli sama ka ga yadda Allah ya kawata sama taurarun nan suna da haske suna da ban sha'awa tauraruwa na da girma amma saboda nesa yake shi yasa kake kallo su dan karami to idan shedanu suka zo sato maganar sama sai a cire yula wani irin bom wani irin wuta sai a jefe su da shi sai ya kona su gaba daya to tun zamanin annabi isa alaihi salam zuwa zamanin manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi sai ya zama saman ba ta da wannan tsaron an batta haka to manzon Allah yanzu an aiko shi da sako zuwa ga duniya baki daya manzon Allah yana wa'azi a makka manzon Allah ya yi wa'azi a makka garin makka ta yi zafi ba a saurare shi ba sai manzon Allah ya ga ya kamata ya tafi zuwa ta'if ya yi wa'azi ya ɗauki wasu daga cikin sahabbai don su raka shi ya je ya yi wa'azi ga mutanen ta'if manzo Allah ya je ya yi wa'azin mutanen ta'if ba su karɓi wannan wa'azin ba har ma jifa manzon Allah a kai manzo Allah ya dawo sai ya tsaya yana karatun alkur'ani mai girma ya nufi kan hanyarsa don ya je wato kasuwan nan na okaz sai kuma mala'iku sai kuma su aljanu a lokacin suka ga sun soma samun matsala da sama in sun tashi za su je sama sai a jefo yula sai ya kona su saboda haka sai suka haɗu wurin shedan suka same shi shi ne jagorarsu cewa me yake faruwa ne a duniya in mun tashi zuwa sama don neman labari sai mu ga saman ta cika da tsaro ba ma iya samun abin da muke samu وقد هيل بين الشياطين وبين كبر السماء an shamakanci tsakanin shedanu da labarin sama wa ursilat alaihim ash-shub kuma ana jefan su da ainihin wato yula faraja'at ash-shayatin ila qaumihim sai shedanun suka dawo zuwa ga wurin mutanen su faqalu malakum suka ce me yasa me ku me ke faruwa faqalu hila bainana wa bain kabar sama an tsare tsakaninmu da labarin sama wa ursulat ala shuhub an jefa mana ainihin wato tsaro da yula yana kona mu qalu ma hala bainakum wa baina kabari sama illa shay'un hadas suka ce tunda kuka ga ba ku samun labarin sama to wani abu ne ya samu fadribu mashariqal ardi wa magharibaha ku tashi ku tafi mahudar rana da mafadarta don sama wani labarin me ke faruwa fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina kabari sama ku gano menene ya faru yasa ba ku samun labarin sama fansarafa ula'ika alladhina tawajjahu nahwa tihama sai waɗannan aljanun da suka fuskanci wani gari da ake ce tihama inda manzon Allah ya wuce wurin zai tafi wurin okaza eh ila annabi sallama wa huwa bin nakhla alhalin manzon Allah na wani wuri da ake ce batnun nakhl sai ya tsaya a wurin yana sallah amilina ila suqil suq okaz alhalin yana so ya wuce ne zuwa kasuwan nan okaz wa huwa yusalli bi ashabihi salata fajr manzon Allah yana sallah da sahabbansa sallan asuba a lokacin an ce yana karanta wato wani sura daga cikin surorin alkur'ani ko dai suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق na'am خلق الإنسان من علق iqra اقرأ وربك الأكرم mhm الذي علم بالقلم na'am علم الإنسان ما لم يعلم kalla كلا
مم.
إن الإنسان ليطغى saboda me أن رآه استغنى sannan إن إلى ربك الرجع
ci gaba أرأيت الذي ينهى
sannan عبدا إذا صلى na'am أرأيت إن كان على الهدى
Mhm.
أو أمر بالتقوى sannan أرأيت إن كذب وتولى alam ya alam ألم يعلم بأن الله يرى kalla كلا لئن لم ينته me zai faru لنسفعا بالناسية mhm ناصية كاذبة خاطئة mhm فليدع نادية me zamu yi inji Allah تدع الزبانية sai ce كلا
مم.
لا تطيعه واسجد to واقترب wannan sura kaga daga farkon ta karshe manzon Allah ya karanta a wani ruwayan an ce ya karanta ar-rahmanu allama al-qur'an karanto kadan shi yana da yawa
الرحمن علم القرآن ya ya خلق الإنسان علمه البيان na'am الشمس والقمر بحسبان ci gaba والنجم والشجر يسجدان سمي.
والسماء رفعها
sannan ووضع ci الميزان gaba ألا تطغوا في ci الميزان gaba وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
to wal arda والأرض وضعها للأنام me yake faruwa فيها فاكهة والنخل ذات لكما
wal habbu والحب ذو العصف والريحان sai ya فبأي آلاء ربكما تكذبان to ya saka ala ramma a wani ruwaya an ce wannan sura manzon Allah ya karanta to lokacin da manzon Allah ke karanta wannan sura aljanu dama kuma suna neman me yake faruwa tsakanin su da sama ba sa samun labarin sama suna zuwa sai suka ga manzon Allah na karatun nan suka ce to ga abin da ya hana mu samun labarin sama gashi nan suka kewaye suka kewaye su kewaye manzon Allah tsira da mincin Allah sabbata gare shi eh fastami'ul qur'an wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr manzon Allah na sallan asubahi da sahabbansa su kuma suka kewaye manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi falamma sami'ul qur'an lokacin da suka ji qur'ani ana karantawa istama'u lahu suka yi sauraro ga alqur'ani faqalu sai suka ce hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina kabaris sama wallahi wannan shine abin da ya hana mu samun labarin sama saboda haka fa hunalika hina raja'u ila qaumihim daga nan sai suka koma zuwa ga mutanen su wa qalu suka ce wa mutanen su inna sami'na qur'anan ajaba mun saurari littafin alqur'ani mai ban mamaki ya hadi ila rushd wanda yake shirarwa fa amanna bihi sai muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu ƙara yin shirka ga Allah madaukakin sarki ba a wani riwayan aka ce a'a ba su bane waɗannan su aljanu ne kashi biyu wayannan aljanun sun fito daga ainihin wato kasar Yaman sai manzon Allah ya zo da ya suka saurari ainihin wato karatun alkur'ani mai girma shine wannan hadisi na Mu'az dan Jabal da yace zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawman alfitna manzon Allah ya ambaci wato magana akan fitina wa azzamaha manzon Allah ya magana akan girmanta wa saddadaha fa qala ali radiyallahu anhu sai sayyidina ali radiyallahu anhu yace ya rasulullah mal makhraj mal makhraj menene mafita akan fitina in ta zo qala kitabullah sai manzon Allah yace littafin Allah fihi hadithu ma qablakum littafin Allah nan zai ba ina ba da labarin abinda ya zo kafin ku wa naba'u ma ba'dakum yana ba da labarin abinda zai zo bayan ku wa faslu ma bainakum kuma yana rarrabe abinda ke tsakanin ku ce ga kaza ga kaza ga kaza man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah saboda girman kai in mutum jabbari ne mai girman kai yace zai bar alqur'ani saboda girman kai sai Allah ya kama shi ya kare shi waman yabtaghi ومن يبتغي الهدى في غيره أضله الله duk wanda ya nemi wani shari'a in ba da alqur'ani ba sai Allah ya bada shi wa huwa hablullahi almatin shine igiyan Allah mai karfi wa zikrul hakim abin ambato wanda ke cike da ainihin wato hikima wa siratul mustaqim shine tafarki madaidaiciya wa huwa alladhi shi wannan shine littafin da lamma sami'atul jinnu yayin da aljanu suka saurare shi qalat suka ce inna sami'na qur'a inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ko inna sami'na qur'anan ajaba mun saurari littafin alqur'ani abin mamaki huwa alladhi la yakhtalifu bihi al-asl eh wala yukhliquhu kasratu rad yawan karanta shi ba zai sa ya tsufa ba littafin alqur'ani mai girma wannan shine lokacin da ainihin wato mala'iku amin aljanu suka saurari wannan littafi da Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzon Allah shine Qur'ani yace wa israfna ilayka nafaran min al-jinni wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an ya ya falamma hadaruhu qalu ansitu sai ya ya falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin ne suke cewa قالوا يا قومنا
نعم.
إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى
يا أخي.
مصدقا لما بين يديه na'am يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ya qaumana يا قومنا أجيبوا داعي الله mm وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم مهم.
ويجيركم من عذاب أليم wa man la yajib ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض sannan وليس له من دونه أولياء sai Allah yace أولئك في ضلال مبين kenan wannan shine ayan da Allah madaukakin sarki ya saukar ya ba manzon Allah labari lokacin da manzon Allah yake karatun wannan alqur'ani mai girma wa'annan aljanu da suka kewaye suka saurari qur'ani manzon Allah bai gansu ba manzon Allah bai gansu ba su sun ga manzon Allah sun saurari karatun alqur'ani qur'ani ya bamu ya hikayanto wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an ka ambata yayin da waɗansu jama'a daga cikin jama'ar aljanu suka saurari qur'ani da kake karantawa bayan sun saurara har suka yi imani bayan sun imani har sun zama masu da'awa duk annabi bai gansu ba suka koma wurin mutanen su suna ce ya kawo mana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya ku mutanen mu mun saurari wani irin littafi na alqur'ani an saukar bayan annabi musa ya nuna cikin wayannan aljanun akwai waɗanda suke bin addinin annabi Musa kenan Yahudawa akwai Nasara Kiristoci sannan akwai musulmai waɗanda suka yi imani akwai waɗanda sun saurari wannan littafin suka gane daidai yake da abin da annabi Musa ya karantar ya nuna suna jimawa a duniya sun yi zamani da annabi Musa sun yi zamani da annabi Isa gashi suna zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan aljani ya bayyana ya cutar da ɗan adam akwai hanyoyin da suke cutarwa da yawa wanda duk baya iya azkar aljanu suna da wuraren zama da yawa amma mafi yawan kafiransu sun fi zama a bayan gida shi yasa manzon Allah ya karantar da mu cewa in zaka shiga bayan gida ka ce a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is kuma suna yawan zama a jeji a wuraren da ba kowa ko gida ne in gidan ya zamanto an samu shekara da yawa yana zaune shi kadai an gama gyaran gida amma ba kowa a gidan aljanu sai su tare su an taba samun wani gida da duk wanda ya sai gidan sai ya mutu wannan ya saya ya mutu wani ya saya ya mutu wani ya saya ya mutu wani sai aka ce mishi gidan nan in an saya mutuwa ake yi yace shi zai saya za ka saya amma daga abin da ke hore saya ya yi shahada amma da ya saya sai ya je ya kwana a gidan yana karanta ayatul kursi ya kwana yana karanta ayatul kursi manzo Allah ya ce duk gidan da aka karanta su bakara shedan baya zama gidan ya karanto bakaran ya sauke ya dinga nana ta ayatul kursi yana yana ayatul kursi me wannan littafi da ke kawo kissan wannan labari sai ce sai da aljanu suka zo suka tsinci gawawakin aljanu a gidan duk su mutu a sai dama aljanu ne suke gidan suka hana shiga cikin gida don haka idan mutum ciwon aljani ya kama shi ko aljani ya shafe shi wani za a gani a bayan gida yake samu in za ka shiga ka shiga da kafan hagu in ji manzon Allah ka karanta a'udhu bika minal khubusi wal kaba'is wani za ga ya shiga hadda telefon bayan gida hello wallahi minti biyu ina ina ina ina kana ina faɗa mana eh sai ka ce alan gumuro wai alan gumuro ne wai aka kira shi yana makka ina sallan tarawih da aka buga wai ce hello eh muna sallan ashan ne saura raka biyu amma ba alan gumuro wannan zamani ba na wannan zamani suna karatu kuma suna kokari eh to kaga kenan idan mutum baya kiyayewa sai ya shiga bayan gida kana shiga baka yi addu'a ba baka yi a'udhu bika minal khubuzi wal kaba'ir kana shigowa sai ga wani dan mutum dan gajere dan goigoyi na sai ga mutum ya shiga bayan gida ya fito a ce baya baya magana ko wa ya buge shi aljani to musulunci yana zuwa mana da magani ba za mu bar mutanenmu al'ummarmu su samu cutar da su rasa ina ne maganinsa sai sun koma bokaye ba mutum ya fito baki bai magana kafa baya magana an kai likita ya ce bai da magani ko karanta mashi alqur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ku karanta wani littafi wuqayatul insan wanda wani malami ya rubuta ya yi maganganu a kan yadda ake rukiya yadda ake samun zaman lafiya in shaidan ya shafi mutum har ya kawo wani kisan wata wata baiwar Allah da ta rasa ina za ta je neman magani musulma ce aljanin da ya shafi ya shafe ta kirista ne sai ya ce mata in tana son ta warke sai ta ɗauko cross cross irin na kirista ta sa a wuya kuma duk inda ta ga malamin kirista fada ko fasto sai ta yi sujjada ta gaishe shi in ta yi haka za ta warke ga ta musulma ce amma ta je ta nemo cross ta sa a wuya duk inda ta ga kirista fasto mai sai ta faɗi ta mishi sujjada kaga kenan ta koma tana bautan su to ya za a yi da ita ta je asibiti bata samu magani ba an je ko ina ita ko ga abin da ta gani a mafarki cewa ta rika sanya cross kuma in ta ga fada ko ta ga fasto ta yi sujada ta gaishe shi za ta warke ta kama yi abinda take yi menene kafirci yace to dole aka nemi malaman musulunci suka karanta mata alqur'ani Allah ya korar da wannan shedan a jikinta karshe ta warke saboda haka musulunci dole idan aka samu cuta kowane iri babu cutan da bai da magani idan muka ce shikenan yanzu al'ummarmu sun samu shafa na aljanu sun samu kaza ba mu yadda ba wani maganin aljani ba sai a bar su su waye gari a hannun bokaye boka ya mishi girka a ce a samo kaza a samo kaza a yi kaza a kashe kaza ana juyawa a kansa duk irin wannan aljanu ke sawa ai don haka wannan sura za ta ƙara fahimtar da mu ta nuna mana irin abin da ya kamata musulmi ya kiyaye domin samun zaman lafiya tsakaninsa da ainihin wato Allah subhanahu wataala kada yadda ya koma yana bautan aljani in ka yadda ka mutu kana kiran sunan aljani ko aljani ya baka sa'a ko aljani ya sa kayanka ko kana neman taimakonsa ka mutu kana shirka da Allah Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah ya haramta min shiga aljanna innahu man yushrik billahi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ya ya وما للظالمين من to أنصار saboda haka kun ga manzon Allah bai ga aljanu ba amma sun saurare shi har sun koma suna wa'azi to sai daga baya Allah sai ya manzon Allah wahayin wannan sura qul uhiya ilayya annahu istama قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن na'am فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce qul ya muhammad ka gaya musu ya manzon Allah qul uhiya ilayya annahu istama nafarun minal jinn ay auha Allahu ilayya cewa Allah ya min wahayi annahu stama'a jama'atun min aljinn lilqur'an cewa waɗansu yankin jama'a na aljanu sun saurari wannan alqur'ani kuma wannan alqur'ani da suka ji faqalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba ai faqalatin nafaru min aljinn waɗansu yankin jama'a na aljanu wanda ba su kai mutum goma ba tara zuwa ƙasa suka ce inna sami'na qur'anan ajiban mun ji alqur'ani wanda yake abin mamaki wanda wannan littafin alkur'ani ya hadi ila rushd يهدي إلى الرشد فآمنا به ay yad'u ila alhuda yana kira zuwa ga ainihin wato shari'a fa amanna bihi mun imani da shi littafin Allah ne kenan alkur'ani gaskiya ne inna hadha alqur'ana yahdi lil lati إن hiya aqwa هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم wa yubashshiru almu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
dan ta كبيرا koma sautar Isra'i gidan zaka samu wannan aya saboda haka Allah madaukakin sarki ya bayyana yadda alqur'ani yake da tasirin alqur'ani ga qur'ani yayi tasiri wa aljanu har sun ji sun yi imani to yaya kai kuma alqur'ani bai tasiri gare ka wajibi ne alqur'ani ya tasiri gare ka wajibi ne alqur'ani ya zamanto shine abin rikewa gare ka ya kamata mu rike alqur'ani mai girma mu rika karanta alqur'ani mu nemi taimakon Allah ta hanyar karatun alkur'ani mai girma sai Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki muke ne neman taimakon sa ya mana jagora ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar inda duk muka yi kuskure Allah ya gafarta mana insha Allah sai kuma gobe za mu ci gaba aya ɗaya ko biyu ya samu a wannan sura alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk